أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
to muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ba mu iko muka sake samun dama akan jerin karatuttuka da muke gabatarwa game da ayu abin da ya shafi ayoyin alkur'ani mai girma tare da wato ciro waɗansu fa'idodi gwalagwalan fa'idodi masu tsada الفوائد كنا المستنبطة من الآيات كوكو التأملات في الآيات الكريمة آه، كوكو الدروس المستفادة من الآيات الكريمة المباركة yake mun gabatar da karatuttuka musamman cikin suratul shu'ara dai mun ɗauko tun daga farkon surar mu ce kissa dai ta annabi musa muka ɗauko bayanai ah, muka kawo har ƙissa ta annabi ibrahim muka zo ƙissa ta annabi nuh muka zo ƙissa ta annabi hud muka zo ƙissa ta annabi salih muka zo ƙissa ta annabi lut yau kuma za mu tashi akan ƙissa ta annabi shu'aib alaihi wa ala nabiyyina alaihim wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim wannan kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya ƙissa annabi shu'aib mabuɗinta a cikin suratul shu'ara shine kazzaba ashabul aikatil mursali ko ba haka ba to eh, wasu ƙurra sun karanta kazzaba ashabu laikatil mursali wanda kuma yana daga cikin nukta wadda ya kamata ko da yaushe ina jan hankalin ɗalibai 'yan uwana a yi hattara in ka ji an karanta ba yadda ka sani ba in baka san ilmul qira'at baka binciki malamai wanda suka san wannan fanni su maka bayanin me ake nufi eh kada ka je wani lokacin ka karyatar da abu a zo a samu matsala almuhim idan muka duba eh, waɗanda suka karanta kazzaba آه، أصحاب ليكة أصحاب ليكة المرسلين أكوي إمك دوبا آه، إمام نافع دكما إمام أبو جعفر دكما إمام واتو أبو جعفر دكما إمام ibnu kathir da kuma imam ibnu amir sun karanta kazzaba lashabu kazzaba ashabu laikatil mursalin an gane ku to akwai saɓani tun da can ashabul aika amma in muka duba can cikin suratul suratul qaf an gane ku wa ashabul aikati wa qaumu tubba can ba a samu sabani ba an gani ka akan samun alif walla to shi yasa malamai sun tattauna karkashin wannan mas'ala kwarai da gaske wanda za ku ga musamman da cikin addurrul masun في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي أكركشن وجن كذب أصحاب ليكة المرسلين yayi magana mai tsawo wadda ba kowa ne ba ma yake iya fahimtar me yake son ya ce a ciki saboda ilimin nahau ne wanda an zarfafa ko professors ya bi a hankali an gane ko almuhimmu ashabul aika sun ka ce al'aika shine kunci in an ka ce kunci da hausa asalin shi gidan zaki shi ake ce ma kunci inda zaki yake kwana to kuma kunci yana iya ɗaukar wani daji wanda akwai kamar itatuwa waɗanda sun shiga cikin juna saboda akwai matsaci shi yasa kuma sai a ce zuciyata ta yi kunci an gane ko idan kana cikin damuwa mun gane wannan ko to shine al'aika kenan wato wuri ne wanda akwai abin ga itace waɗanda suke masu abin nan itace masu girma to an ce sun karyata manzanni kaga an kira su ashabul aika saboda su suke rayuwa a wannan wurin duk abin da ka yi mulazama shi sai a ci maka ci maka sahibul himar sahibul hisan sahibul aika al mursalin sun kaditar da manzanni akwai annabawan da suka gabaci annabi shu'aib sun fi kuma daya kenan nan babu matsala don an ce al mursalin ta fuskar waɗanda suka gabace shi in an hada da su ko kuma ce a'a babu matsala duk wanda ya karanta annabi daya kamar ya karyatar da dukkan annabawa ne an gane ko ta nan sai jam'i ya samu mashiga inda za a saka shi iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun lokacin da shu'aibu ya ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba an gane ko ala suna kiranta harful istiftah ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ko ba haka ba ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud in ka diba cikin adawatu tafsir cikin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti babu adawatu tafsir za ga galibin ko in ce dukkan harufan da suka zo cikin alqur'ani ne ba ya manta ba ya kawo su da ma'anar da suke dauka duk da yake bayani ne ya kawo a takaice sai ka kuma litafalluga na huruful ma'ani za ka yi ta gani yadda an ka fassala bayani kansu da kuma balaga ta alkur'ani me yasa can aka yi amfani da harafi kaza ba ya amfani da wannan ba mun gane wannan ko babi ne mai faɗi kwarai da gaske to idh qala lahum shu'aib ba ce idh qala lahum akhuhum shu'aib ba shi yasa wadansu malaman tafsiri suka ce shi shu'aib an tura shi zuwa ga al'umma ne guda biyu duk da ke wannan yana buƙatar dalili suka ce ashabul aika daban madiyana daban tunda madiyana gari na aika kuma itace ne masu girma da kunci kenan al'umma biyu aka tura shi shi yasa can cikin waɗansu wurare sai a ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba haka aka ce a cikin suratul a'raf haka aka ce a cikin suratul hud amma nan sai an ce nan idh qala lahum shu'aibun ba a ce akhuhum shu'aibun ba waɗansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi kuma suka ce dalilin da yasa suka faɗi wannan azabar da aka faɗa an yi ma waɗannan mutane ba ɗai ba ce misali a cikin surutu hud sai an ka ce wa akhadhatil ladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin ka allam yaghnaw fiha ko ba haka ba ala bu'dan li madyana kama ba'ida thamud to kiran kaga akhadhat kissa kuma ta annabi salih wa akhadha alladhina zalamu sayha ba a kawo ta'un ba ga mai har da alqur'ani sai ayi hattara wani lokacin suna shige ma mutum cikin juna ina fata ana fahimta ta sai ka kawo ta'un a kissa ta annabi salih sai kuma ka cire ta'un a kissa ta annabi shu'aib ko kuma dukkan suka kawo musu ta'un duka kuskure na kissa ta annabi shu'aib ita adda ta'un inda an ka ce wa akhadha alladhina zalamu sayha saboda ita as-sayha mu'annath ne majazi kuma an yi al-fasl bain al-fa'il wa bain al-fi'l can kuma aka ce wa akhadhat alladhina zalamu sayha an yi aiki da asalin sayha mu'annath ne ko da majazi ne ana iya sami shi ta'un mun gane wannan almuhimmu da suka ce can an ce sayha sannan kuma a cikin suratul shu'ara sai an ka ce fa kazzabuhu fa akhadhahum adabu yawmi dhullah innahu kana azaba yawmin azim kaga sai suka ce to kenan jama'a biyu ce al'umma biyu ce azaba kala biyu ne garin kuma ko yankin kala biyu ne mun fahimci wannan amma abinda waɗansu malamai suka ɗauka kuma shine zance wanda ya fi rinjaye shine cewa duka al'umma guda ce an gane ko an ce musu eh, wa ila madiyana akhahum shu'aiba garin madiyana aka yi zance sannan kuma kazzaba ashabul aika itace ne masu kunci domin garin duk gari yana da gonakai yana da itacen shi to itacen garin ne haka na fata ana fahimta ta kenan itacen da suke eh, yawa da suke kewaye daga garin madiyana da gonakin madiyana akwai kunci gare su wato itace ne masu ni'ima sannan kuma inda aka ce azabu yawmi zulla rana ce ta yini mai inuwa ko mai girgiji saboda zafi aka turo musu sai suka kasa zama a cikin gari suka je suka samu wani girgije wanda ya rufe na ɗaya ake samun sanyi to da wannan girgijen ya zo suka samu wannan wurin suka je suka na jin sanyi sannan ne kuma wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi musu wannan girgijin ya koma kamar wuta kuma aka yi musu tsawa kenan sai aka haɗa musu nau'i nau'i na azaba kenan duka dai al'umma guda ce to me yasa kun ba a ce ahuhum ba sai aka ce saboda cikin waɗancan kissoshi da aka suka gabata an ce ahuhum sannan kuma ahuhum saboda ba su yi imani ba ba dole sai an faɗi ahuhum ba domin uhuwal imaniya ita ce dole sai an faɗa ita ce take da muhimmanci ba uhuwa ta nasab ba ko uhuwa ta wato alaka ta'awuniya ina fata ana fahimta ta to haka dai malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam in ka diba cikin littattafan tafsiri za ka ga wasu a ƙarshen wannan ayatacin sutu shu'ara sun kawo bayanai ina fata an fahimci ni to idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacci amintacci wanda mun sha faɗa cewa aminci daga nan aka samu aminci aka samu natsuwa kuma wannan yake nuna cewa wato annabta ita tafi buƙatar samun amintaccen mutum in dai ga kuɗi ana iya samun yaudara harkar mulki da matsayi ana iya samun yaudara harkar ilimi na duniya ana iya samun yaudara a je a karantar da kai abin da ba shi bane sai in ka bincike watakila ka gano in a cikin malamai ma suna iya su yi yaudara su faɗi wani abu wanda ba daidai ba sai a yi bincike a gano to annabta da take da alaka kai tsaye da Allah in cikin al'amari ma na yau da gobe na duniya tsakanin abokanai ana samun yaudara cikin al'amari na neman aure ana samun yaudara ko ba haka ba to alaka mubashira billahi ta'ala alaka direct domin annabta alaka ce direct da Allah subhanahu wa ta'ala wanda za a ce maka ga sakon da ake son ka isar to ita tafi cancantar a samu aminci a cikinta a samu aminin mutum tunda wanda in an bashi kuɗi yana yaudara to ina ya za a amince mai gaban sakon Allah Allah kai mu nasari almuhim idh qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin shu'aib suna ne suna ganin na larabawa domin suna ganin annabawan da a cikin larabawa akwai hud akwai salih akwai shu'aib ko ba haka ba yawwa yawwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da ke hadisin da ke nuna cewa annabawa daga cikin larabawa guda hudu ne akwai waɗansu malamai sun da'afa wannan hadisin ala ayyati hal dai in mun ɗauki asalin shi larabci ne to shu'aib ya iya ɗauka daga ashebu ne kamar abin da ya rarraba an gane ko alkhairin shi shi annabi shu'aib in muka ɗauka kaga kuma sunan ya bi shi tunda alkhairin annabta yana yaduwa ne zuwa ga sauran al'ummomi إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون yace ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a an gane ko bai kamar bai kai su ga kowa ba sai Allah shi yasa mutumin da an ci don Allah ko an gama shi da Allah to kaga an kai shi karshe in yana da hankali wa ma as'alukum alaihi min ajr yace bana tambayar ku wata lada duk da yake fattaqullaha wa ati'un za ku iske nunan an yi mata kasra an gane ko asalin shi wa ati'uni ne eh sauran qurra suna karanta fattaqullaha wa ati'un duk da yake imam yaqub shi yana karanta fattaqullaha wa ati'uni haka yake karantawa ya undin tana fita shi yasa waɗannan ya'at ake kiran su az-zawaid ya'atu zawaid imam shatibi yayi babi kansu da sauran malamai na ilmul qira'at yace wa dunaka ya'atin tusamma zawaidan li an kunna an khattil masahifi ma'zila ala ayyati hal su ji tsoron Allah ku mini da'a duk annabi haƙƙinsa a yi masa da'a ga abin da ya zo da shi domin ba wai ya faɗi karan son ransa ba ne a'a ya faɗi abin da nassi ne ya ci shi yasa annabawa idan suka faɗi suka yi ijtihadi in ijtihadin nan bai dace da abin da Allah yake so ba sai a turo a ci ga abin da ya kamata a yi an gane ko Allah ce ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم kun ganin wani abu ne suka yi kafin saukar nassi da yake bai dace da abin da shari'a take so ba amma tun da babu nassi ba za a kama su ba sai aka sabkar da nassi aka yi bayanin me ya kamata a ce sun aikata ina fata ana fahimta ta yawwa fattakul to wanda yake nuna cewa ma annabi da'a abu ne wanda yake abu ne wanda ba a shakka amma duk wanda ba annabi ba ba ma'asumi bane ba a yi mishi da'a mutlaqan sai an kalli dalilai shine abinda da yawan mutane ba sa bambantawa sai su ce ahli sunna ba sa girmama malamai ba haka nan bane a'a akwai makanatul ashkhas wa qudsiyatul mabadi makanatul ashkhas matsayin mutum wanda Allah ya bashi wannan kada ka yi yaƙi da mutum don Allah ya bashi wani matsayi in ka yi wannan kamar ka kuma kana yaƙi ne da Allah wa qudsiyatul mabadi su ko al mabadi jam'i ne na mabda ƙa'idodi na shari'a suna da nasu qadasa ma'ana tsarkakakkun abubuwa ne dan adam la yu'manu alaihi al khata ba a cewa baya kuskure wa la yu'manu minhu taqsir ba a cewa baya gajirtawa akwai wani abu wanda ya kasa yana yin komai bai yiwa dan adam mu'arrad lin nisyan wal khata an gane ko wa ghayriha min al umur allati tadullu ala naqsihi kenan dole na ba a cewa abi shi mutlaqan shi yasa wajen da'a Allah sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum kaga wajen ati'u Allah kafi'ili wa ati'u ar-rasula ayu munzu da'a amma sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri ba domin ta'atuhum muqayyada bi ta'ati Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma ulil amr shine an kace al ulama'u wal umara malamai da kuma wato jagorori na fata ana fahimta ta shi yasa za ku ga alqur'ani yana yawan kawo wannan sannan kuma wani lokaci za ku ga ya kawo da'a Allah ita kadai wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u to nan saboda da'a Allah ita ce asiri shi yasa bai kawo da'an manzo ba dan ka gane bambanci kuma galibi in ka ga ya kawo ati'ullah wa ati'ur rasula kamar yadda malaman balaga ta alqur'ani suke cewa saboda na ana magana ne akan abin da ya shafi Allah da manzo an gane ko to sai a kawo da'a biyu idan ya zamanto ana magana ne kan al'amarin da ya shafi Allah shi kadai to ba a kawo lafazi na ta'a ga manzo kinan shafi ati'ur rasula yana nuna siyakin da ake magana na ana magana ne kan da'a Allah wani al'amari ne wanda shahi hukuncin Allah amma in ana magana ne kan yiman mutane su yi manzo biyayya an gane ko to sai a kawo da'a Allah kuma a kawo da'ar manzo ina fata ana fahimta ta eh ban sani ba ko ko mun fahimta eh amin wa iyyakum kaga qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum ka gani ne sai kawo shi wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun ne ko tuflihun turhamun ko tuflihun cikin suratul an-nur bayan waɗancan ayoyi bayan wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunni la yushrikuna bi shay'in wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun wa ati'u Allah wa war-rasula la'allakum turhamun ko ba kadan bane wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun kaga yana ban can ati'ur rasula sai kawo shi saboda an nuna maka da'a can da an ka fada wa ati'ur rasula ana magana ne kan yima manzo da'a shi yasa sai aka ƙara maimaita ta amma inda ya zama to ana zancen Allah ne karan kansa ma'ana yima Allah da'a sai yaƙi yana magana ne kan yima Allah da'a to shi ma manzo ba sai an kama yi da'a ba ina fata ana fahimta ta ban sani ko mun fahimta ba Eh, ko ba haka ba نعم
don idan muka diba eh, da yake cewa eh, qul in tukhfi- qul in tukhfu eh, da yake da ya kawo zancen qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول سبب بيان إن كدي بس ياكن تندك فرقو أنا بنتم أبنجي نيافي يوا نعم mun gane wannan Na'am.
malaman balaga sun ka faɗi ba ni ni faɗi ba الله يسعدك على eh ba ni ni faɗa ba ha.
Na'am.
in ka diba cikin misali eh, at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadil samra'i ya ka bayani bai kama da wannan kuma mu ce dole sai ka amsa ba نعم eh in ka ji ka gamsu to sai ka karba نعم eh in kuma ba tema ba sai ka aji نعم
eh haka ne kaidar take aran ma الله يسعدك amin amin yanzu sai ya ce fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr bana tambayar ku wata lada نعم an gane ko ko wani sakamako eh in ajriya illa ala rabbil alamin ladata tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala gun Allah mun ci ba a cewa saman Allah kamar yadda muka yi bayani la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ko ba haka ba نعم
to fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya ya sake maimaitawa maimaita wannan litta akidina eh saboda eh, ta'kidi ko kuma a'a ya maimaita saboda yana son ya faɗi wata magana saman wannan ban sani ko mun fahimta ba in kuka duba cikin kissa ta annabi nuhu ya maimaita to ko mu ce ya maimaita ne litta akid ko kuma ce a'a ya maimaita ne saboda yana son yanzu bayan wancan ya yi musu fattaqullaha wa ati'un na farko mutlaq sannan kuma sai kawo wani muqayyad da wani umurni da zai yi musu ban sani ko mun fahimta ba to haka ma zaka ga cikin kisa annabi lut ya maimaita duk dai inda ya maimaita dai a takaice haka zaka yi da shi sai ce auful kaila wala takunu min al ku cika alkaila abin au alkail masdar ne kala yakilu kailan نعم wasu suka ce a'a alkail ma shi na iya ɗaukar sunan abin au kina sai zamanto masdar ne kuma sunan abin au ne ko kuma almakila ne abinda za a auna sai an ka ɗauko mastar an kai amfani da shi wajen mi wajen ismul maf'ul wani wuri kuma sai ce almikiyal domin almif'al tana daga cikin wato yadda ake samun eh, asma asma'ul ala asma'ul ala a cikin ilmus sarf akwai mif'ala akwai mif'al akwai mif'al an gane ko نعم mif'al eh, mif'ala mif'al mif'al kaga miftah ala ce wadda ake budewa da ita an gane ko نعم sannan mif'al an gane ko kamar ka ce eh, miftah abinda za a bude da shi an gane ko mif'ala mistara ala ce wadda ake yin wato abin da suke ce ma regal wadda da ita ce ake yin satar daga satar ne satara ya rubuta to mistara abin da shi ne ake yin satar ma'ana a yi layi layi wannan wato dan abin da suke amfani da shi to waɗannan su ne asma'ul ala a larabci an gane ko amma a yanzu larabcin zamanin nan da muke amfani da shi an gano larabawa ko larabcin zamani yanzu an ƙara wani ismul ala wanda can ba a amfani da shi majma'al lugha al-qahira sun yi ijada shi ina fata ana fahimta ta fa'ala fa'ala kaga asalin shi suna ne na mubalagha na mace yanzu in nace qattal mai yawan kashe mutane qattala mace mai yawan kashe mutane duk da ke abin mamaki na mace zamanto tana kashe mutane balin tana hatta yi mubalagha ciki an gane ko yawwa inda khadda'a ne an kace mai yawan yaudara to nan kaga babu matsala ana iya samun mata masu yawan yaudara Allah kai mu tsari to sai ana samun sallaja suna ne na wato firjin ko frigo kaga ala ce wadda take yin salju shine wato sallaja to sai suka ce ana iya amfani da wannan kalma tun da ta fara yawaita a cikin wannan zamani in ka diba cikin alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira na Khalid al-Usaimi za ku ga ya kawo wannan bayani da kuma littafin taswibatun lughawiyya da kuma tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ga wanda yake son san mas'alolin lugha na zamani zai duba su da kuma majalla ta majma' al-lugha al-qahira da sauran majallat ma na majami'ul lughawiyya wanda ke akwai a sauran kasashen larabawa da yake majma na lugha na alkahira ya fi shahara kuma ya fi karfi wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan ko to kenan akwai wani wuri wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist ko ba karan bane a cikin suratu hud an gane ko almuhimmu dai auful kaila yace ku cika ma'auni wala ta kunu ga ku kasance minal mukhsirin daga akhsar yukhsiru masu tauyewa an gane ko tauye ma mutane haƙƙin su shasa ce wala tabakhasun nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwan su sai zaman to bayan banna ta shirka domin ba wai tauye mudu ɗaya su kai ba kamar yadda mun faɗi wannan wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu kaga ya nuna ba su yi imani ba sannan aka zo ga qadiya kuma kenan kowane annabi zaka iske bayan shirka akwai wata matsala wadda take faruwa a zamanin sa kenan zai yi bayani kanta to sai ce auful kaila ku cika ma'auni wala takunu min al mukhsirin ka ku kasance daga cikin masu wato tauyewa in ka gana ma kana iya cewa wala takunu min al mukhsirina ta akidina domin in ka cika ma'auni ai baka daga cikin wanda suka tauye an gane ko dama kuma ita shari'a mabniyatun alal awamir wan nawahi aufu ku cika wala ta kunu ka kusanci duk shari'a aikin ta kai kari umurni da hani umurni da hani su ne takalifu shar'iyya jumlatan ba sani ko mun fahimta ba ko kuma ka ce a auful kaila ku cika ma'auni wala ta kunu minal mukhsirin ga kusance ga masu tauyewa ma'ana ba wai ma'aunin ba dai duk komi ma ka ku tauye mutane ku ba su haƙƙin su ina fata mun fahimci sai zama to an samu sabuwar ma'ana to wazinu nan wazinu alwawu lil atafi zinu fi'li na na zin sai an kai tahrikin shi da da da damma saboda wawun ta jama'a ta gabace shi asalin shi zin wazana yazinu to wazinu an gane ko in an ce wazinu inda wawun tana cikin ba harful atafi bace an gane ko wazana yazinu da an ce wazanu to fi'li madina wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma an ka ce wazinu to fi'lin ba kasara ne an kai mishi ba wawun din tana cikin fi'ili wagga wawul atfi ce asalin shi wa kenan zinu an gane ko kenan wa zinu sannan kuma ku auna eh don kakka kada ta cikin fi'ilin aji ayi banda amin wa iyyakum wazinu ku auna bil qistasil mustaqim ko kuma bil qustasil mustaqim imamu hafs da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf su suka karanta bil qistasil mustaqim sauran qura sun karanta bil qustasil mustaqim an gane ko shi yasa dalibin ilmi in yaji an karanta ba da abin da ya sani ba kada a tuma a ce abin nan kuskure na a'a shin ka san ilmul qira'at ka san qira'atul mutawatira ka san shadda ka san yadda ake tawjihul qira'at bil qur'an ka san yadda ake tawjihul qira'at bil lugha in baka sani ba ka koma makaranta kai karatu eh kada a rinƙe ma al'amura karan tsaye eh ana ma al'amura hawan kawara daga baya a zo a yi nadama eh to almuhimmu bil qistas al mustaqim ko bil qistas al mustaqim mun faɗa abubuwa ne wato guda biyu kira'o'i ne guda biyu kalima ta qistas da qistas suka ce asalinta ba larabci ba ce in ka diba cikin littafi na al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti za ku ga ya kawo kalima ta mu'arrab mu'arrab ma'ana kalima ce wadda can da ba larabci ba ce aka sa cikin larabci to da yake cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ne sai ya kawo ta an gane ko a cikin mu'arrab fil qur'an al-karim wadda mas'ala ce mun faɗa akwai sabani kanta wasu sun ce duk kalmomi da a cikin al-qur'ani asalin su larabci ne wasu suka ce a'a waɗansu kafin ƙur'ani sabka laraba sun cuɗanya da wasu ƙabilu an gane ko sai ya zamanto laraba sun sa su sai suka zan larabci ƙur'ani ya sabka da su waɗansu kuma suka ce a'a waɗannan kalmomin su laraba suna da su su ma waɗancan suna da su kowa yana amfani da su sai an kasa tsammanin laraba ne suka aro ga waɗancan ko ko waɗancan ɗin su suka ara ga larabawa to almuhimmu dai akwai magana shi yasa yanzu wannan maudu'i na mu'arrab al-rama ana bincike kan shi har a jami'o'i na duniya wato qawaidu tarif ya za a yi a aza ka'idodin da in an ka samu wani abu wanda ana son a sashi cikin larabci ina fata an fahimce ni ya za a yi a sashi tariba ake kiransa ina fata ana fahimta ta yawwa yanzu misali eh, idan muka samu wani abu yanzu kamar eh, whatsapp da hausa me whatsapp da hausa kaga whatsapp kalma da ya ce ingilishi ta ko ba haka ba duk da turawan faransa masu yi whatsapp ne ji suna cewa saboda asalin shi waye kirkiro shi da english aka ce kirkiro shi ana fahimta ta to yanzu ya zamu ce whatsapp din zamu ce koko namu zamu nema ka gani social media da ake cewa kafafen sada zumunta asalin shi english na social yana nufin abun da ya samu jama'a social media kuma wadda za ta haɗa mutane sai an ce sada zumunta kinan sada zumunta irin ta mu'amala tsakankanin mutane in ka diba dubara ta an kai to tarif a cikin kodan mi majami'a in muka diba akwai shi ma'ana sanya in an ce tarif kamar cikin larabawa eh, kamar sanya kalma cikin larabci yanzu akwai wani ɗalibin ilimi a ƙasar libya a jami'a ta kulliyatu da'wal islamiyya al'alamiya ya yi bincike na magister akan at-tarif an gane ko da qawaid shi mas'ala ce mai muhimmanci saboda tana yiwa laraba suna sun sa wata kalima a cikin yaren tunda ba su da ita ya za su yi tunda alluga ka'inun hayy kamar ko ka ka'inin hayy ita shi yare kamar dan adam ne ma'ana kamar abu ne mai rayuwa yana girma kenan idan lara- ka- yare shi na karba daga waɗansu sai ya karu idan ya liƙe kan shi sai ya mutu ko in ce masu yaren tunda shi yaren ba shi ne da matsala ba an gane ko to wannan mas'ala ce ta at-ta'rif tana da fadi kuma tana da muhimmanci don Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan bayan sun yi ittifaki an yi ittifakin cewa duk kalimomin da akwai cikin ban da sunayen da dama can na mutane a ajim ne su wannan ba a sa su cikin larabci ba irin su Musa irin su Harun sunaye na bani Isra'ila kaga wannan ba za a ce larabci bane to amma sauran aka yi sabani kan su kamar kalma ta qistas da kuma qustas wajen ta'aribikin nan akwai magana mai yawa dan ta nan ne wadansu ke cewa to an ce Qur'ani arabiyyan na kuma an samu su kalmomin da ba larabci ba kenan kamar akwai tufka da walwala cikin alqur'ani dole sai mun yi hattara da wannan mas'ala din waɗansu kuma suna nuna cewa kenan wani kino ma alƙur'anin ba daga wajen Allah yake tunda an saba kalmomi da ba larabci ba al'ayyata hal waɗannan abubuwa abin nan kuma kamar Allah ya malarama magana da abin da ba su sani ba alhali ko an ce a ko da ma waɗanda suka ce kalmomin asalin su ba larabci bane laraba sun yi amfani da su sun zan larabci sun san su ina fata ana fahimta ta kuma suna nuna akwai alama ta at-ta'rib kai iske kalma tana iya ɗaukar wazani daban-daban laraba kawai sun yi amfani da ita kamar kalima ta asatir sai ka iska an yi sabani wajen mufrad kinta maganganu suna da yawa in ka diba cikin ad-durrul masul in ba manta ba cikin suratul an'am wajen asatirul awwalin kenan ya kawo maganganu da dama wannan alama ce ta ta'rib kenan asalin kalmar ba ta so bace kenan sai su kowa ya faɗe ta irin yadda ga tafi masa sauki akwai magana mai karfi karkashin wato wannan ina fata ana fahimta ta to shi yasa za ku ga waɗansu sun yi ta ƙoƙarin su kore larabcin alkur'ani irin da irin waɗannan kalmomin wanda makiya da mustashriqun da waɗanda ta'assaru bihim za ku su nuna kalmomi kaza ba larabci bane babu wazanin su a larabci kaza kaza kaza da abin da ya kama da haka hanya ce wadda tana da hatsari shi yasa kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Tadribatul Lughawiyya juz'i na uku ina ganin da na biyu ina ganin ya keɓe waɗansu kalmomi da suka shigo cikin yarurrukan larabci an gane ko Na'am.
waɗanda asalin su ba larabci bane to sannan ya nuna kuma ga na larabci na asali waɗanda za a yi amfani da su ba sai an yi amfani da waɗancan ba kenan ta'aribikin ba za a yi shi ba sai inda alhaja yanzu kaga kamar mutanen libya ƙasar italiya ta yi musu mulkin mallaka amma galibi ba sa amfani da yaren italiyanci an gane ko libya sun yi kokari kwarai da gaske sabanin yanzu kaga turawan kamar larabawan tunisia sun tasirantu da turawa faransancin ma ya muhimmanci gare su fiye da larabci haka mutanen morocco eh, haka algeria suna amfani da faransanci duk da yake su suna da dama an gane ko musamman kuma larabawan kasar eh, labanan can ne faransa ma ta yi tasiri an gane ko saboda eh, ta samu kiristoci da dama yanzu mutanen kasar kamar 30 cikin 100 eh, kiristoci ne na fata an fahimci ni.
Na'am.
kuma su faransancin ya yi ƙarfi sosai saɓanin waɗansu ƙasashe da faransancin bai yi eh, tasiri ba an gane ko to amma duk da haka laraba za ku ga yanzu mumbahiruna bil hadaratil gharabiyya sun rudu da ah, hadara ci gaban turawa shi yasa in kana larabci fusha ma dariya ka suke yi ko kuma larabci su dauke shi ba amma yaren turawa suka dauka wani abu wannan shi yasa ma hafiz ibrahim da ake kira sha'irun nil sha'irun nil nil wani kogi ne da a can tsakanin misra da ethiopia to shi ana kira sha'irun nil saboda kamar an bashi wata abu ne wanda zai shahara da shi shi ko shauki dama sun rayu a zamani guda ana kiran shi amiru shu'ara shi shauki an bashi amiru shu'ara na kasashen larabawa gaba daya shi kuma eh, hafiz ibrahim kace sha'irun nil soja ne dama misar tana da shu'ara musamman mustafa samil barudi shi ma soja ne sha'ir ne almuhimmi cikin asrul hadith za ku yi ta ganin su ya yi kasida wadda yake nuna cewa larabawa sun yi sakaci sai ya mai da laraba lugal arabiya kamar mace tana magana an gane ko to shi na yake cewa raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati wasi'tu kitab Allah lafzan wa ghayatan وما ضقت عن عاي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي magana larabci na wani wai fa kaifa adiqul yawma wasi'tu kitab Allah lafzan wa ghayatan wai larabci ya ishi ya- kamar littafin Allah komai sai da ya shiga ciki babu abinda an karasa wa ma diqtu ban yi kunci ba daga daqa ya diqu an ayin bihi daga ayoyin alqur'ani wa izatin da wa'azin da za a yi fassara da komai duka larabci ya isa to fa kaifa adiqul yawma an wasfi alatin ya za a yi yau in kasa yi- sifanta wata ala kamar wani abu da aka kera a duniya wa tansiqi asma'il li mukhtari'ati in tsara sunayen ababen da anka kirkira kaga wannan ba zai yiwu ba أنا البحر في أحشائه الضر كامن وإن ساء لي والغواص آه، لي والغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي أيطربكم من جانب الغرب واعد كناعب ناعقني ينادي آه، بوعدي بوعدي ده الحمزاني في ربيع حياتي أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي ila kasida ce mai tsawo kwarai da gaskiya kawo ta dan eh, mayar da hankalin larabawa zuwa ga muhimmancin yaren larabci to bil qistasil mustaqim ko istasil mustaqim almuhimmu dai duk ma'ana guda ce amma dai da wanda sun karanta qistas kamar yadda muka kawo da wanda sun karanta qistas duka dai suna nufin ma'auni an gane ko nan ikhtilaful qira'at la yu'addi ila ikhtilafil ma'ana kenan babu wani sabanin ma'ana duka ma'ana guda ce ban sani ko mun fahimta ba kenan wazinu ku cika ku auna ma'auni bil qistas da ma'auni al mustaqim wanda yake daidaitacce al mustaqim asalin shi al mustaqwim ne daga kama ya kumu sai a ce istaqama istaqama asalin shi istaqwama ne to saboda wawun ta yi infitahi sai an ka ta yi taharruki kuma abin da gabanta ya, ya, ya zama to maftuhi sai an ka mai da ta alif mustaqim asalin shi mustaqwim an gane ko amma saboda kasra ta fi dacewa da ya'un sai an kamar da ta mustaqim ku auna da ma'auni wanda yake daidaitacce ina fata an fahimce ni wazinu bil qistas al mustaqim ko ba haka ba Ah, wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kakku tauye ma mutane abubuwan su ko ba haka ba wala ta'thaw fil ardi mufsidin kakku kasance asa fi'ili ne wanda yake asa ba wancan bane na asa da sinu in an gane ko wanga asa ne eh, da sa'un an gane ko eh, asa shine yayi banna wancan kuma asa abu ne na yiwa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda to asa kin nan akwai asa ya asa akwai asa ya asi akwai asa ya asu dole sai mun abin ga me shi asa ya asi da ya'un ake rubuta eh, madin shi amma da asa ya asu da asa ya asa sai a yi alifkin shi babba a tada ta tana dubin sama akwai al'alimin mamduda akwai al-maksura al-mamduda wadda ta tashi sama ina fata ana fahimta ta to in kana son ka gane bambancin fi'ili in dai da ya'un yake ko mastarkin shi da ya'un ne sai ka rubuta shi da ya'un cikin madi amma inda wawun ne sai a rubuta ta alif mai tsaye kamar sanda misali rama yarmi sai ka iske an rubuta ta da ya'un in ba fi'ili ya wuce harafi hudu ba amma in ya wuce hudu in ya wuce uku to dukkan su da ya'un ne ake rubutawa rama sai a ce yarmi saboda ya'un ne to rama din nan da alif ake karanta shi rubuta shi mai kamar ya'un qada ya qadi ko ba ka nan bane amma in mun ka ce sa'a yas'a kaga da da ya'un an ka rubuta saboda masdarkin shi as-sa'yu ne amma ghaza yaghzu sai ga an yi shi da alif wacce wanda asama eh ya kamata dalibi ilimi ya fahimci wannan adiba cikin tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shorif a cikin aljuzu uthani ya kawo wannan wallahu ta'ala a'lam kenan amin wazinu bil qistas al mustaqim wa la tabkhasu an-nas ash'am wa la ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku wa la ta'thaw ku yi banna fil ardi cikin kasa mufsidina ah kuma kuna masu banna kaga nan ko ka dauke shi ta'kidi ko kuma wala ta'thaw fil ardi kada ku yi banna a bayan kasa ta fuskar abin da ya shafi yankinku ko ya shafi ma'auni mufsidi da kuna masu faɗaɗa ɓanna har ta fantsama ta wuce wannan wurin da kuce akan shi ko kuma kuna wala ta asaka ku yi ɓanna mufsidi da kuna masu dogewa kuma akan ɓanna don a samu ɗan bambanci an gane ko yawwa wala ta asau fil ardi mufsidin wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin ku ji tsoron wanda ya halicce ku kuma shi ya halicci jibilla wato halittu al'awwali na farko kalima ta jibilla wani lokacin da nuhin ɗabi'a ma jubila alaihi insan daga jabalu na kuma saboda jabalu abu na wanda bai canzawa dan dan dan shike alrama wuri guda na hiki an gane ko yawwa wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halice ku wal jibillatal awwalin da kuma wato jibilla halitta ta farko Allah da ya halicci waɗancan da suka fi ku ƙarfi suka bace ku ya ƙare da su kuma ba ba ya Allah ku kai ba ina fata an finci ni kuma me yasa ce wattaqul ladhi khalaqakum bai ce wattaqullaha ba sai ce wattaqul ladhi khalaqakum domin cikin ismul mausul ana fitar da illa ittaqullaha li'annahu huwa alladhi khalaqakum an gane ko wal jibillatul awwalin to sai amsa su qalu innama anta min al-musahhalin suka ce kai wanga wanga mutum bai da cikakken hankali ɗaukar ruwan mangare ba na jihar kwasa na ya saki rezu uku saura kwata na duk irin maganganu dai da ake faɗa wa mutane minal musahari na an yi mai sihiri sihirtacce na ina fata an fahimci ko su ce gumakansu na suka taɓa mutum kamar da sun ka gama annabi hud in na ƙulu illa a taraka ba abu ari hatina bisu shi yasa kada ka zama kana wa'azi dan wani ya nuna kai kaza kaza ka hankalin kai tashi kakka damu da wannan eh dole sai an faɗa ma wannan saboda shi dan adam aduwwul lima yajhal kuma aduwwul lima yukhalifu hawa eh dan adam duk abin da bai sani bai na kiyaya da shi sai dai inda gaba ya gane gaskiya na to shi kenan da yawan wadanda suka yaki gaskiya da gaba da suka gane gaskiya ta ai sun bari ko kuma aduwwul lima yukhalifu hawahu yana kiyaya da abin da ya saba maran shi to in ba Allah ya taro shi ba in jahilci ne inda gaba ilimi ya zo yana iya bari amma in son rai ne to akwai wuya shi yasa jahili na iya shirya malami mai son rai bai shirya ba saboda shi malami mai son rai ya san gaskiyar ne bai da niyyar binta saboda don su da lallai nashi na duniya na neman girma ko kuɗi ko matsayi ko shahara ko abin da ya kama da haka Allah kai mu tsari to qalu inna ma anta min al-musahidin inna ma inna intabihu tufidu al-hasr innama Allahu ilahun wahid abin sani Allah guda ne ana samun nabiyu babu to innama anta minal musahharin ba wani ciwon da shahi ka kai babu inda za a kalasan ka mutum da wanda an yi masa hiri baka da hankali kun ga sirrin sanin ma'anar kalima yanzu inda inda babu musan tana nufin hasar ba ba mu tsaya mu yi wannan bayanin yasa rashin sanin lugha yana cuta mu mutum da sanin balaga da nahu da sarkaci bai da amfani wallahi kana cuta makanka ko waɗanne ulumul ala suna da amfani kuma tatbiqin su yana da amfani innama anta min al-musahharin wa ma anta illa basharun mithluna nasu suka kawo wawun can mun ce wancan kissa ta annabi salih ma anta illa basharun mithluna babu wawun mai har da alqur'ani sai yake yi na'am wa ma anta illa basharun mithluna kai ba komai na ba kai sai mutum irin mu dama abin da ba su so kenan a ce mutum dan adam irin su na'am to shi kuma Allah in zai turo wa mala'iku su mala'iku ake son a turo shi yasa cikin ayoyi daban-daban cikin alkur'ani Allah ya nuna sun yi mamakin an turo annabi ya zamanto mutum ne irin su bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum ko ba ga nabi No.
yawa wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab Kadhab, ko ba ka nan bane can cikin suratu wagga ta farko tana cikin suratu qaf wagga kuma da mun karanta a karshe tana cikin suratu sad ko ba ka nan bane akana lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim da sauran ayoyi an gane ko wa ma mana annasu an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula ko ba ka nan bane na'am da sauransu Eh, suna mamakin Allah ya turo mutum manzo ina fata an fahimce ni eh wannan ma Allah ya faɗe shi a cikin suratu Ibrahim ko ba haka nan bane qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tikum bi sultanin illa bi idnillah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun almuhimmu wannan shubha da suke kawo babu ta eh su abin da suke so sai an turo mala'iki ko ko sai Allah ya zo da kai ne ka ji reni da darga da takadaranci irin na dan adam wai Allah ya zo da kai ne ce shi na turuwa ne sannan su yarda ina fata mu ji ne ko ko annabi ya tashi sama ya sabko musu littafai suna gani sannan su yarda cewa annabin Allah ne ina fata ana fahimta ta ko ko a'a Allah shi turo mu kowa tashi takada da nashi abin ga sako bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara وقال الذين لا يعلمون لا يكلمنا الله او تاتينا ايه لو لا يكلمنا الله yasa Allah bai musu magana da kai ne wai su sun dauki Allah yaron su ne ina fata ana fahimta ta eh kaji irin abubuwan da suke so wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana ko ku tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw ka- takuna laka jannatun min nakhilin wa ilmin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula shi sa dan adam in kaga ya cika kama sharuɗa a cikin al'amari to bai son in bai kamar wani na ita kai ban yadda ba to wannan ya hutar da kai na'am wani sai ya ce maka a ni ina yi amma akwai sharuɗa to sharuɗan nan da zai kama idan aka faɗa masu sai ka gane ba a so ne to idan kana son mu'amala musamman musamman mu'amala ta kasashen musulmi da na turawa musamman mu'amala ta neman aure musamman mu'amala ta kasuwanci musamman mu'amala ta kamfani da kaga an aza sharuɗin da ba za ka iya ɗauka ba ma'ana ba a son a ce ma ba a da niyyar ɗaukar kare in kana da hankali gudu kana son ka aure mace sai an ka ce maka ai ba ta cin garin kwaki a ran ba to a matsayinka na mai son shi amfani al'umma a ran ba bari in gaya ma gaskiya na'am eh No, wallahi.
wanda ga son shi amfani al'umma duniya da lahira No.
to ka kyawar da ba ta cin garin kwaki a ran ba na'am wallahi ni duk macen da ba ta cin garin kwaki ba mata ta ba No, wallahi.
eh eh ban bai iya auren ta don ta haƙarhi na eh duk macen daga kwana cikin AC ita ba ta iya zama sai ta kwana cikin AC to wannan ba mata ta bace No, wallahi.
don ni fanka ta gare ni kuma fanka ma wani lokacin in ta lalace sai an ji ba ba a gyara ta ba na'am amma dai muna sallah muna cin bakan miya amma kuma muna karatu na'am ban zo dai in bauta ma jikina ba a duniya ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fima fihi khusranu alayka nafsaka hadhib an fada'ilha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanu Allahu akbar na'am don haka ɗaliban ilimi ku yi hattara ko malami ya ce mata waɗanda yake so masu son duniya to ko da ya samu karatu to ba zai amfani al'umma ba ma'ana amfani da ta samu kaɗan na sai ya riga ga ya daina wa'azi mallami nawa ya bai mace MCET tun da MCET aka ce mata ko akwai MC akwai MCET to da- da mallan ya ce ko da iya yana son MCET sai ga da awa ta rigi ta rugushi makaranta ta tashi aiki ka bar al'umma saboda ka tai wajen yi ma mace hidima kamar wanda Allah halicce shi wanda shi ma mace hidima wani irin tunani ne wannan Allah kai mu da tsaki amin suma ko ba haka ba to qalu inna ma anta minal musahharin ba anta illa basharun mithluna to wajen sharuɗan nan da ake kawowa kai sun kace wa inna dhunnuka laminal kadhibin kenan wa innahu ni damiru sha'ani an shafe shi wa inna dhunnuka laminal kadhibin ai wa innahu lanadhunnuka minal kadhibin mu muna zatonka nan ba zato na suka yi ba a'a kamar sun tabbata su wala tunda sun ce an yi mai sihiri bai da hankali ko ba ka yi kuma sun ce mutum ne irin su to wa inna dhunnuka ai ba zancen zato na ba eh ga ga zahiri sai a dauke shi kawai muna dauka kamar ƙaryaci ne kawai Allah kai mana tsari kuma sai maka kazabta ba sun kace laminar kadibina sun sa shi cikin jerin makaryata kina an huta da shi tunda wanda ya zama to an sa shi cikin jerin makaryata ai ba magana da zai faɗa ai amfani shi qala rabbi a'lamu فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين فاسقط علينا كسفا كسنيا wato wani yanki na sama kenan ya zubo muna an gane ko wani bangare hafs ya karanta kisfan sauran sun karanta kisafan an gane ko anan kisfan da kisafan wasu na iya cewa a lugha babu bambanci da kisf da kisafan duka ɗaya ne bambancin kawai wajen wasali na an ka canza saboda wani lokacin laraba sun yi son in suna na da fatha su maida shi da sinun da da su maida maida shi da sukuni saboda ya fi saukin fada kaga in kace kisafan ko ba ka ba amma in kace kisfan ya fi dan sauki takhfif kenan wancan kuma yace da karanta da kisafan ya karanta bil asli kama kana fil lugha ala ayta hal hafsu dai shi kadai ne anan yake karantawa kisfan minas sama sun ku suna karanta kisafan fa askar alina kisfan minas sama in kunta min sadiqin in ka ce lalle tabbas gaskiya da to wannan azaba da kake cewa wani yanki na sama zai zubo a halakar da mu to a zubo shi mana ka ji wauta ba wai su gane gaskiya ba kaga irin abin da suke roƙon mu kansu barko sai a in gaskiya da Allah ya samu gari a azaban nan da kace kai mu hisu ma ta tawo ai huta ai ta kare wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim an gane ko yawwa da sauran irin addu'o'i wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ina fata an fahimta ta shi sama Allah ce wa in yaro kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun marku fa asqit alaina kisfan min as-sama nan ta haddin shi na suka kamar kalubale ba umurta shi suka ba ba ka ce in ka roki Allah shi na yi ba to mun kalubale ce ka Allah nan ya turo abin nan fa asqit alaina kisfan min as-sama in kunta min as-sadiqin ka zubo mini shi mina sama ita mutu ta akidi na dama abu ai bai faduwa sai daga sama tunda ba da kasa in an kace abu ya faɗo daga kasa ai kaga babu bai da ma'ana ko baka nan bane fa kharra alaihim saqafu min fawqihim a to min fawqihim dama saqafu shi na faɗo ba ta fauko ba ta akidi na alaran ba da wannan ne malaman suka ce kenan ta'kid ya juzu fil lugha wa fil shari'a dan ya ce fa kharra alaihim saqafu min fawqihim to ai ko saqafu bai faɗo sai ta sama mun gane ko fa asqit alaina kasafun min as-sama'i in kuntum min as-sadiqin ko baka nan bane qala rabbi a'lamu bima ta'malun ce Allah shine yafi sanin abin da kuke aikatawa ni ba turan da in shirye da ku ba an tura ni dan in muku wa'azi an gane ko fa kadzabuhu sai suka ƙaryata shi ayoyi nan cikin su ara sun hadi cewa inda ma anta minal musahharin ma anta illa basharun mithluna ko baka nan bane can kuma cikin suratul hud an fassala ko ba haka nan bane wa ya abin nan قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد كما هكذا بني أن دي تتونا دي دي آيون سكنون تشي أبو سي إيماني دي شبسون كريا تاشي إن فتا أنفم تشيني فأخذهم عذاب يوم الظلة سيرانا عذاب تظلة تسميسو إنوة wanda irin wannan mun faɗa kamar da malamai suka yi bayani shine girgije da aka turo wannan girgijen wanda ba su samu sanyi ba zahi aka tura cikin garin ba inda ake samun sanyi sai daidai wannan karkashin wannan girgije to suka zo wajen karkashin wannan girgije suka zo suka shiga ina fata ana fahimta ta bayan sun shigar da kuma sanyin da suke bukata su ji sai Allah subhanahu wataala ya musu wato ruwan wuta to wannan sai hakin nan an hada musu da ita ne kenan ba wai azaba biyu ne ba gari ne kamar yadda muka yi bayani فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الذله انه كان عذاب يوم عظيم وان عذاب ce ta yini wanda yake mai girma ina fata an fahimci ni Allah da kanshi sifanta shi da girma sai Allah ce inna fi zalika la aya a cikin wannan kissa akwai aya ko akwai nau'i nau'i na ayoyi wa ma kana aktharuhum mu'min in ka tawajen tafsirin sai ka gani waɗanda suka karanta annabawa ba su kai labari ba wanda suka zalunci mutane karshe hasara suka yi waɗanda suka zalunci mutane suka yi abin nan karshe hasara suka yi ko ba nan bane akwai aya kuma Allah ya taimaki annabi Shu'aib tare da cewa shi na da rauni tare da suna kallon shi talaka akwai aya kuma wanda suka dauke shi an sihirce shi mahaukaci ne bisa abin da ke ba ashe su ne mahaukata bisa abin da suke yi ba akwai ayoyi daban-daban dai wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan su kuma Allah ya ce ba za su yi imani ba kenan wanga shine mafhumukin shi kenan an gane ko mafhum kenan kadan ne za su yi imani sai sa Allah ya ce qalilan ma tu'minun na taqa bihi المنطوق كينان نعم سيتو إن ربك لهو العزيز الرحيم إن تفيد التوكيد أرما نعم. تبس ربك أبنجزنك الرب شيني الخالق المالك المدبر نعم. وان دي حالتا يملك كومي كي تفيد كومي rabbaka alkafu an ramma idafa littashrif ko ba haka nan bane kuma a'la idafa yani tashrifan wagga idafa domin rububiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idafar rububiyya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a'la idafa ba wani wanda yayi bauta ma Allah ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake daraja irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna rabbaka lahuwa allamu tufidu at-tawkid huwa shi ma nan damirul fasl at-tawkid al-aziz ya kawo shi bil alif wal lam yana iya kashi bil alif wal lam wal tawkid ar-rahim kuma yana iya kashi bidun alif wal lam kuma lit tawkid sannan kuma bai ce azizun ala kaza ba don Allah yana da iko akan komai bai ce rahimu akan kaza ba yana da rahama akan komai ba a keɓance ta sai da dalili rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma amma waɗanda ba su imani ba na tashi alƙiyama ba za su samu rahama ba sai a keɓance ta saboda dalili kina hasful muta'alliq yufidu al-umum illa ma dalla dalilun ala takhsisihi sannan kuma al-aziz war rahim ya kawo su tarif guda biyu al-azizu mabuwayina an gane ko la yu'jizuhu shay kenan waɗanda suka karitar da annabi shu'aibu su bawayi Allah ba ar-rahim kuma wijin kai Allah ya ji kan waɗanda suka yi imani da annabi shu'aibu ya tsiratar da su sannan izza Allah kuma nan al-munasaba yani fil jam' bainahuma me yasa an ka kawo izza da rahama saboda izza Allah buwaye shi ba a ce ba tare da rahama ba dan Allah ya azabtar da kai ba ma'ana don bai da jin kai bane a'a don baka cancanta bane sannan kuma Allah ba yana da rahama bane tausayin doli tunda akwai wanda tausayin ba da kai baka ido ka wani mataki a'a to izza shi tare da rahama take rahama shi tare da izza take kaga sai an ka samu ta ma'ana shi yasa sunan Allah in yazo daya sai yana da ma'ana in an kada shi tare da wani sai ma wancan yana da ma'ana kuma in an kada su kuma wata sabon ma'ana ta zo ban sani ko mun fahimta ba dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.